الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tarki mun kwana a cikin suratul ra'di wanda insha Allah za mu ci gaba Allah muna muwafaqa da abin da za mu karanta Allah muna muwafaqa da abin da za mu saurara Allah tabaraka wa ta'ala yana yi mana bayani akan shi dan jin dadin duniya kan takani ne wai duk da yake ake ganin shi mai yawa Allah ta baraka wata ala ce in an kwatanta shi da jin daɗin lahira to wannan ba ma komi ba ne kaga kenan ma'ana wai kun mata duniya kale ka faɗa musu ya rasu Allah dan jin daɗin duniya kan kankani ne to shi ne Allah ta baraka wata ala ya ci gaba da ikayo mana abin da kafirai masu musul ayyukan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suke faɗi suna cewa wai ƙulu lalina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul inna allaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man ana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wai ƙulu lalina kafaru kafiran makka abin da suke cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam laula unzila alayhi ayatun min rabbih ya hana saukan mashi da wata mu'jiza daga Allah me ya hana a saukan mashi da wata mu'jiza daga Allah kamar me kal asa kamar sandar annabi Musa alaihi salam wanda in yaje masai da zama cijiya wal yadi da hannun annabi Musa wanda in ya fitar da shi daga cikin hannun rigar shi zai rika haske kamar security lighting ga haka hannun annabi Musa yake yi waɗannan su ne mu'jizozi guda biyu wa zalika burhanan min rabbik wanda Allah ya fara ba annabi Musa alaihi salam sannan wannan haƙi da kuma na fatu sare me ya hana wai a ba maza Allah irin shi ka san kafirin makka saboda cin gaskiya sai hankalin su yi ta bugawa su yi ta kirkiro abin da ma ga tunani bai yiwa sai su ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tubdira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقي السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وإذا ذاك إيمان رمضان الله sai ya gina dam dam a saharar makka cikin sahara a gina dam wai wannan zai zama mu'jiza ga manzo Allah sannan ba- suka ce kai wannan bai isa ba ba za su imani da manzo Allah ba sai yana da kantan kantan gonakai na dalilai da ilimi a makka sannan su imani a saharar makka a yi manya-manyan gonakai na dalilai da ilimi suka ce ba za su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya sa sama kayan ko ta faɗo musu in ta faɗo musu kuma zai imani kaga babu hankali kenan sannan suka ce ba za su imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba sai yana da manya-manyan beraye na dinari da azurfa an kera beraye hawa hawa hawa duk da dinari da azurfa sannan su imani da maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ce ba za su imani da maza Allah ba sai Allah da mala'iku sun dungumo sun zo su shaide shi kaji suka ce ba za su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya hau sama in ya hau sama sai ya zo da littafi to duka ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda sai abin da suka ga a hankali bai yiwa sai su ce sai manzon Allah ya yi sannan su imani da shi wai ma'ana ga itikadin su ba da za su imani da shi da haka suke cewa me ya hana watan a saukan masa da wata aya marmarci daga ubangijin sa قل لهم في الله تعالى تبا سبحانه وتعالى إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أراد الله تبارك وتعالى شيني يكي شرية الدمن يكي فتت دمن يشاء إضلاله wanda ya so ɓatar da shi suna cikin fada da haka haka Allah ya so da su shi ne ma'anar in Allah ya yudillu man yasha Allah tabaraka wa ta'ala shi ke ɓatar da man yasha wanda ya so idlalu ɓatar da shi yace fala tubri an wal ayatu shay'a don haka duk ayar da za a kawo wa ma su bin ayatu wa nuzur an qawli la yu'minu ya rasulullahi duk abin da suke cewa in ka kawo za su yi imani za su yi imani duk wannan zai sa su yi imani in Allah zai rubuta masu imani ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watan Allah shine mai fatar da wanda ya so fatarwa wa yahdi ilaihi man ana kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine mai shiryatar da masana ba wanda ya koma zuwa gare shi sai Allah ya ci gaba da shiryatar da shi duk wanda ya koma ga Allah ya kare wajen Allah ya bar kowa ya kama Allah ya bar komi ya kama Allah to shi ne man anaba ina ba komawa ga Allah matsayi ne daga cikin watan manazilu sa'irina watan masaukai manzila ta masu tafiya zuwa Allah a sa'iri matafiya zuwa Allah to manzila manzila gare su to daga ciki akwai manzilatul inaba watan manzila ta komawa zuwa ga Allah ita inaba in tuba manzila ta tuba sai kai kawahu dugadugai sun kama kasa cikin sha'anin tuba to lokacin sai a ha- a taka makamin inaba a taka makamin inaba sai ka dana wa anibu ila rabbikum waslimu lahu wa anibu ila rabbikum waslimu lahu to sun taka wannan matsayin ne wannan matsayi ne na tauba ake samun kafo dugadugai a ciki sannan sai a hau matsalin ita ilama ita ilama din nan sai ji Allah na sifanta bayansa na kwarai manyan manyan bayi sai Allah tabaraka wa ta'ala ka jira sifanta su ai masu komawa ne ga Allah don a san fa matsayin ilama din nan ba na kowa bane akwai kala kala ce akwai inda kowa zai shigo akwai inda kuma wanda ake nufi irin nan yace to ta wasu ke bantattu ce sai ka wa inna ibrahima la halimun awwahum munib annabi ibrahimu mai yawan hakuri ne mai yawan ambaton Allah ne sannan mai mai da al'amura ga Allah ne munib kenan saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala wani wuri yana magana kan ina ba zai ce ai mutanen wasu ke bantattun mutane kadai su ne waɗanda in an saukar da ayoyi suke lura da su su wane ne yace su ne masu mai da al'amura zuwa ga Allah su ne wanda suka taka makamin ilaba eh su ne wanda suka taka makamin ilaba sai ce afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa badaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij duk waɗannan ayoyi ne Allah yake kira a lura da su a yi a wa'azu da su sai ce amma ta siratan wa zikra li kulli abdin munib ba kowa ke gani ba wa'azi ne da gargadi amma da bayan da suka koma zuwa ga Allah ita ina ba din nan kala kala ce akwai ina ba amma akwai ina ba sassa wai komawa zuwa ga Allah akwai na gama gari akwai kuma na wasu ke bantattun bayi ina ba kashi biyu ce kamar kowa ga Allah kashi biyu ne wato ina ba ta halitta ga baki ɗaya wadda da masu imani da kafirai su za su yi tarayya ciki nan a wannan fage za ka ga hamma waɗanda suke kafirai za ka ji sun shiga cikin wannan inabar ta ammawa kuma a samu masu imani su shiga wannan inabar ta ammawa wai ta gama gari da haka da na kwarai da fajirai su za su yi tarayya a ciki da haka Allah ta baraka wa ta'ala watan sai ka ji yana cewa Allah ta'ala yace a lokacin da mutane tazarrabu za su rika kai kuka suna kankan da kai in wani cuta ya same su za su ga suna kankan da kai zuwa ga ubangijin su munibi da ilahi suna masu koma zuwa ga Allah saboda ni a nan ka ce dukkan mutane mutane nan za a samu kafirai za a samu waɗanda ba kafirai masu imani amma da sun sha wuya sai da suna wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah kaga kuma ga Allah to komawa ga Allah nan da kafiri irin wannan da kafiri da musulmi sun yi tare a cikin wannan wayo Allah din ina ba ce wannan amma ta game gari da baki da da wanda suke musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba da waɗanda suke masu bin Allah da waɗanda suke waɗanda ba masu bin Allah ba abin da zai tabbatar da haka watan abin da yake cewa summa idza azaqahum min rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun su faɗi da suke cewa wayo Allah kaga sun koma ga Allah amma da dadi ya dawo sai a ga sun koma suna yi ma Allah tarayya kaga kenan wannan ina bar ina ba ce ta gama gari kaga har kafirai da kowa su yi tarayya amma ina ba ta khasawa ta auliya'ullah ina ba ta waliyan Allah to ita ce ina ba ta ubudiyya sun koma ma Allah da baki daya da bauta ma Allah cancantar bauta wai bauta wadda ta cancanci a gabatar da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina ba ce ta mahabba ana ce da ita ina batu mahabbatin kuma ina batu ubudiyya wannan tana da sharuɗa guda hudu na farko dai za ka ga waɗanda suka koma ga Allah suna masu tsananin son Allah suna masu tsananin son Allah suna masu tsananin kankan da kai ga Allah sannan kuma kullun sun tafi ma Allah ba su ganin halitta al-ibaru alayhi kenan wanda idara bi amma siwa duk abin da ba Allah ba kuma sun aje shige ne ba su ko kallon shi to ita ce ila ba ta bai ce fala yastahiqu isma al-murid illa man istama'at fihi hadhihi al-arba ba wanda yake jinji a kira shi murid kamar yadda Allah ya kira annabi Ibrahim la annabi Ibrahim la halimun Allahum murid sai wanda ya tara wadannan sharuda tsananin son Allah ya taka maqamul muhabbati sannan maqamul qudu'i kankan da kai ga Allah sannan ya taka maqamul ikbal al alai wa ya fuskanci Allah kai tsaye bai tunanin komi bai waiwaye bai komai sannan al-iradu amma cewa duk abin da ba Allah ba ya kai shi gefe ya aje bai ko kallon shi to su ne waɗanda suke masu mai da al'amuran su ga Allah masu komawa zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce su ne waɗanda Allah ke shirye da su zuwa gare shi ai ila dinihi zuwa ga dininsa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما أي بيان أنا سن ذكار بيان سواهي منيبين وأن الواحد إليه من أنام سواهي لتسككوما كألا أكتشتو كهيا تسككوما زوا كألا كهيا تتكيس زوا كألا الذين آمنوا كاسوني وأن الذين إيماني kaga farkon sifar su imani masu cikakken imani ne sannan wa tatma innu qulubum yace alladina amanu waɗanda suka yi imani yace su ne da suka yi imani wa tatma innu qulubum bi dhikrillah sannan kuma zukatan su tana natsuwa da ambaton Allah zukatan su tana natsuwa da ambaton Allah wai da ambaci Allah zuciyar su za ta natsu zai zan duk inda hankalin su yake ya tattara wuri guda sun yi ta batun halitta sun yi ta batun kansu har zai zama sun zikirin ma da suke yi sai Allah kawai wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah li tatma'innu qulub yace ala ku saurara da ambaton Allah ne alqulubu zukata wai waɗancan zukatan na masu imani ba ko ina zukata ba sai aka tsarrafa aka ce bi zikrillah tatma'innul qulub tatma'innul qulub ba a ce tatma'innu qulubun ba kaga ce da ambaton Allah zukatan can na masu imani kafin da ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah to al yanzu ka san ko zuwa ne kuma ka san zukatan da haka yanzu an tashi sai a yi ma ishara waɗancan zukatan da suka gabata to da ambaton Allah ne suke nutsuwa ka ji da ambaton Allah zukatan masu imani suke nutsuwa wannan bayani ne akan zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun sha bayani akan menene zikiri mene matsayin zikiri a alkur'ani mene matsayin zikiri a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan karatu ya kawo mana cewa ana bi zikrillahi tasmalinul qulub da ambaton Allah zukatan masu imani ke samun nasuwa da abin da Allah zuciya ta nasu zikiri din nan ya zo a cikin alkur'ani ta fuskoki da yawa wata ran Allah ya ambaci zikiri da mutlaki umarni mutlaki ya ce a yi zikiri ba lokaci ba adadi kawai sai Allah ce a yi zikiri ba lokaci ba adadi ya ayyu alladhina amanu zkurullaha ya ayyu alladhina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku masu imani ku yi zikirin Allah zikiri mai kyau kaga ba lokaci ba adadi kathiran kawai sannan ku yi tasbihi ku tsarkake ubangiji sata da yamma ka ji nan ba lokaci ba ba ba adadi sannan wani wuri Allah ya umarni a yi zikiri amma da ya kayyade ya kayyade ga yadda yake so a yi kuma ga lokacin da za a yi sai ya ce واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين كأنبتي أبنجدنك ni na ka cikin zuciyarka kana mai kankan da kai kana mai tsananin tsoron Allah ba kana mai bayyanar da zikirin ba sata da yamma kada ka zama cikin mara kana kada ne yayi takidi sata da yamma kuma ayi a koyi kamar da ake lazumin safi a koyi lazumin yamma a koyi kaga wa dunar jahar min qawli kenan a wani wuri kuma sai Allah ya hani akan kishiyar ya hani akan kishiyar zikiri shi ne rafkana gaba da zikiri da ce wala ta kun min zafiri kada ka zama cikin marafkana waɗanda ba su zikiri saboda muhimmancin zikiri ya cancanci a yi bayani mai faɗi a kai shi don a san matsayin shi kuma mu san duk zaman da muke yi zaman zikiri muke yi rayuwar mu gaba ke da Allah ya halice mu kawai don mu yi zikiri mu ambace shi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya wani wuri sai ya rataya samun babban rabo ga zikiri sai ce babban rabo ya tabbata watan a cikin yin zikiri sai Allah ta bari ko ta'ala ya ce ku yi zikiri wasu laha kafiran la'allakum tuflihu wasu laha kafiran la'allakum tuflihu ku yi zikirin Allah mai yawa hakika za ku samu babban rabo kaga Allah ya race samun babban rabo da ni da yin zikiri wani wuri sai Allah ya ambaci zikiri da yaban masu zikiri sai Allah ta bari ko ta'ala ya ce innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هيا كي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما sanin musulmi maza da mata masu imani maza da mata masu azumi maza da mata ga sunan masu kiyayewa maza da mata har ya kai masu da'a maza da mata har masu zikirin Allah maza da masu zikirin Allah mata to sai da Allah ya gama wannan jere sai ya ne da masu zikiri to menene ake so a ji amsa sai aka ce a addallahu lahum maghfirata wa ajran azima Allah ya yi musu talibin wata gafara da wani irin sakamako mai girma a wani wuri sai Allah ya ambaci zikiri da ambaton taɗe duk wanda ya rabkana bai zikiri ya taɗe sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Allah tabaraka wata'ala ya ku masu imani kada ku yadda dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku game da ambaton Allah zikirin Allah duk wanda haka yadda dukiya ko ɗaya ta shagaltar shi game da zikirin Allah Allah ta'ala ce waɗannan su ne cikakkun tababbu kaga mai kin zikiri wanda yadda wani abu ya rafkar da shi game da zikiri shine tababbin ji Allah Allah ya shi wani wuri kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya sakamakon zikiri Allah kai ma ya yi zikirin ka kai da kai zikirin Allah a ga ya kasa gaba goke wai abin da kai wa Allah sai Allah ya ce ni ma na rama maka na yi maka ba zikiri ba kai ma na ambace ka shi ne ma'anar fadkuruni azkurkum ku ambace ni ni ma sai ambace ku ko sai ambace ku da rahma ya ambace ku da jin kai in ya fi muku laifukan ku in sa ku cikin rahma shi ne ma'anar azkurkum wani wuri kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kai zikiri ma ya fi komi zikiri ya fi komi in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai ce utudu ma uhiya ilayka من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yace ka karanta musu abin da aka yi musu wahayi aka yi maka wahayi na alkur'ani ka tsaye da sallah sani sallah tana hani ga alfasha da abinci amma wala zikirullahi akbar hadawa da zikirin Allah ya ci hadawa da zikirin Allah ya ci wala zikirullahi akbar kaga wannan alkur'ani da ke cewa zikiri ya fi dukkan ibada kamar yadda zamu ji a hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ingantacce yana fadin zikiri shi ne mafi cikin dukkan ayyuka da baki da wani wuri sai Allah ya faɗi zikiri duk inda ya faɗi wata ibada sai ya katama da zikiri wai don a san girma da falalar zikiri duk inda Allah ya ambaci wata ibada sai ya rufe ta da zikiri in an kare azumi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayyamin ma'dudat azumi kwana talatin ko talatin ba daya amma in an kare Allah tabaraka wa ta'ala ce ku yi takabbar bari shine wa li tukmilu al-iddata wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun in an kare azumi ai ta zikirin Allah a bisa idi in za a idi tun daga gida ai ta zikiri tun daga gida haka kai idi ana zikiri in an dawo ana zikiri ka ce an kare azumi a ta zikiri in an kare aikin hajji saboda girman zikiri sai Allah ce in kun kare aikin hajji wa idza idza qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka zikrikum wa aba'akum aw ashadda zikra in an kare aikin hajji ku yi ta zikiri kamar yadda a jahiliya da an kare aikin hajji ana aikin hajji a jahiliya to za a yi ta ambaton iyaye da kakanni da alfahari da su sai Allah ya yi musaya wannan alfaharin da ake a jahiliya sai ce to ga zikiri yanzu da an ƙara aikin hajji a ita zikiri da an ƙara aikin hajji a ita zikiri in an ƙara sallar jima'a sai ce wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allah katiran la'allakum tuflihun idan an ƙara sallah ta juma'a kowa ya wasu a tafi neman abinci amma fa kada ku shantake yace wadhkuru Allah katiran la'allakum tuflihun don haka a kuma dawo a zikiri don haka in an tsara juma'a an tafi wajen kasuwanci mai aiki ofis bai tashi ba ya koma mai wanda aka kasuwa ya koma ya yan tsari juma'a to sannan canjin in marici ya kusa ko ya gabato sannan wakurullah kafiran lallakum tuflihun sai a zo a yi zikirin juma'a kowane ma zikiri duka wani wuri kuma Allah ya ambaci zikirin da keɓance watan masu zikiri ɗaya ne ke amfana da ayoyin Allah suke da shaida cewa su kaɗai ne an faɗa musu ayan Allah suke amfanin su sai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin amma ga kowa sai ja li uli alba yace sani dai cikin hadisin sammai da kasai da sassafa dare da rana ayoyi ne masu gudun kuzurin ubangiji amma ba ga kowa ba yace li uli alba sai ga masu kwayar hankali لكن كما أنت بأسوأ المذكور عند البيت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها ضبائلا سبحانك فقنا عذاب النار الله تبارك وتعالى yake zuwa ne ne masu kwaya hankali ce masu zikirin Allah a tsaye masu zikirin Allah a zaune masu zikirin Allah a kishin gide alladhina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في هذه السماوات والأرض حي وكرشي sannan daga abubuwan da Allah ambaci zikiri sai ambaci gwama zikiri da ayyuka na kwarai duk inda aka ambaci wani aiki na kwarai da Allah ya gwama zikiri da shi wa asulin salata zikiri ku tsaye da sallah zikiri saboda zikiri na ambato na ashe ita kanta sallar zikiri ce ita kanta sallar zikiri ce wani wuri sai aka tabaraka a annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai ya nuna ai zikirin ma an ruhin duk wata ibada ka san akwai jiki akwai ruhi ko su ne ke haɗuwa zai tuba da ɗan adam ko tuba da wata halitta to shi ruhin wanda ke tabbatar da akwai ɗan adam din shi ne zikiri a kowace ibada a kowace ibada ruhin ta zikirin Allah sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce inna ma ju'ila tawafu bil bayt was-sa'yu bayna as-safa wal marwa wa ramyu al-jimal illa li iqamati dhikrillah kun ga tawafin nan da ake yi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tawafin nan da ake ga daki da sa'ayi da ake na safa da marwa da tsayuwar arfa da da jiba da ake yi duk Allah bai shar'anta su ba illa li iqamati dhikrillah sai dan kawai ɗin zikirin Allah don haka babu wanda aikin da cikin waɗannan wanda ba zikiri yake ba in za a yi jifa zikiri yake Allahu akbar in za a yi dawaki zikiri yake in za a yi sa'ayi zikiri yake in za a yi tsayo arfa zikiri yake kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk waɗannan abubuwa ba a shar'anta su ba sai dan ayi zikirin Allah kaga kenan dukkan ibadu gaba ke ɗaya ruhin su shine zikirin Allah Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaye shi imamu tirmidhi yace hadisun hasanun sahihun hasani ne kuma ingantacce sannan in an tsare jihadi ma Allah ta baraka ta'ala sai ce ayi zikiri jihadi ba da kai yanzu an kai jihadi ta Allah ce yace yace la rajitu bi hasan fasbutu wa dhkurullaha katira la'allakum tuflihun a cikin jihadin ku yi ta zikiri ya tsare jihadin ma a yi ta zikiri in kun haɗu da makiya za a gwamnati yaƙi ku yi ta zikirin Allah kaga mafajin daga Allah ce idan da kitu bi hasan fasqutu uzkurullah kathira wannan a cikin musnad Imam Ahmad marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Abu Darda'i abinda Abu Darda'i yake cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce mana ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min ihda'i al-fahd wal khidda wa an talqaw aduwakum فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل ولا حديث الإمام أحمد لأبو الدرداء يجي أن رسول الله ya ce ba na ba ku labarin duk cikin ayyukanku abin da ya fi girma ba da sai da amalikum sannan abin da ya fi tsarki a wajen Allah abin da yanzu yanzu ya ɗaukaka darajar ku ga Allah abin da yanzu yanzu ya sa darajar ku da ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ku tafi ku yi yaƙi da jihadi ku kashe a kashe ku fi ya fi wannan sannan ya fi ku yi kyautar dinari da azurfa sahabbai suka yi zago suna cewa rasulullahi wai wani aiki ne a da wannan tare da na haka sai manzo Allah ya ce zikrullahi azza wa jalla zikirin Allah ne girma da ruwa saboda haka a wani hadisi kuma hadisin shuba abinda yake cewa annabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu ne hadisin al-Adar al-Mudani ya ji daga Abu Hurairah ya ji daga Abu Sa'id al-Khudri su biyu innan su kuma suka ce sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin manzon Allah yake cewa la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathum al-malaikatu وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بمن عنده هنا حديث مسلم رحمه الله abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu mutane da za su zauna suna zikirin Allah face mala'iku sun kewaye su rahama ubangiji ta sauka gare su natsuwa daga Allah ta sauka gare su kuma Allah ya rika ambaton su cikin mala'iku yana cewa kun ga bayina nan ba abin da ya zaunar da su ba kasuwanci ba ba aikin ofis ba ba wani abu ba ba farauta ba ba wani abu ba a sai don ambato na kawai suka zauna ya zo a musnad da wani musnad hadisin jabir radiyallahu anhu hadisin da jabir yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam watan ya fito gare mu in ji jabir dan abdullahi al-ansari yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata rana ya fito gare mu yana cewa irta'u fi riyadil janna ku yi kiyo a cikin dausarin aljanna sai sahabbai suna jin magana ga ta kama ba makama ba sun sun kasa gane ba suna cikin duniya kuma da su yi kiwo a cikin dausarin aljanna sai kulla fa kulla ya rasulullah wa ma ya aljanna sai jabir bin abdullah ya ce da mu da sauran sahabbai muka ce ina ne dausarin aljanna ya rasulullah sai manzo Allah ya ce majalisul zikiri inda aka zauna ana zikirin Allah nan ne dausarin aljanna kada ka wuce ka tsaya kai kiwo haka manzo Allah ya ce a wani wuri kuma ya ce hilakun zikiri inda aka kewaye aka yi zobe ana zikirin Allah nan ne hilka ila ko zikir imam tirmidhi ya rubuce shi yace kuma hadisin hasani sannan imam ahmad ya rubuce shi haka a cikin bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu abinda abu musa al-ash'ari yake cewa masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu kama sali al-hayy wal mayyit wannan hadisin bukhari lafazin bukhari abinda yake Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun ga misalin mai zikirin Allah da wanda bai zikirin Allah kamar mai rai ne da matacce wai mai zikirin Allah mai rai ne wanda bai zikirin Allah matacce ne mai kin zikirin Allah matacce ne mai hana a yi zikirin Allah matacce ne shi ne wannan kaga wannan kaga wannan riwayar a a a Bukhari ke lafazin Bukhari ke amma a lafazin Muslim masalul baitin ladhi yuzkaru يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كما سل الحي والميت لما لفظ شيخ مسلم gidan da aka zikirin Allah da gidan da ba a zikirin Allah bambancin su kamar mai rai da matacce ne haka annabi alaihi salatu wassalam ne yace afdal ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah fadi bi ja'a da fadi ni da annabawan da ke gabana kaf duk a tara abin da maza Allah ya faɗi da abin da yake faɗi da abin da zai faɗi ya ce duk abin da yake ya haɗo har da annabawan da suka gabace shi kafin da ai magana da akan maza Allah an kulli shi da sidratul muntaha na annabawa na halitta Allah ka maza Allah shi da sidratul muntaha to yace da ni da annabawan da ke gabana mafificin abin da na faɗi kaf la ilaha illallah za mu yace afdalu dhikri la ilaha illallah mafi bishin zikiri shi ne la ila illallah saboda haka yanzu duka kaji zikiri a qur'ani kaji zikiri a sunna to zikiri mai cin zikiri ko mai suka zikiri sai zikiri dai in dai zikiri ne alqur'ani da sunna ba kama dole a yi hakuri a dangana to za a iya cewa to ai an ji haka nan to amma ya kai riya ya ɗan bid'a suke yi ya ya suke yi ya yi irin sunna ko bai daidai suna ba ta ce ya ɗan bid'a suke yi a taro suke suna yi a ɗaukaka sauki suke suna yi sai sun karɓa ga wani shaidi duk waɗannan to duk waɗannan abubuwa suna ce ta zo da su. In ka nemi Abul Hassanat Abdul Hayy Al-Laknawi a cikin Zibahatul Fikri fil Jahar bil Fikri sai da ya kawo hadisai sama da arba'in hadisi arba'in da takwas wanda ka gwajin halaccin a taru a yi zikiri a yi zikiri na taro ba na ɗaiɗaiku ba zikiri na taro kuma a ɗaukaka sauti da yin zikiri duk sunna ta tanadar sama da hadisi arba'in da takwas alhafiz abdulhai abul hasanat allaknawi a cikin sibahatul zikiri shi jihari da zikiri shi ko imamu suyudi natijatul zikiri ne natijatul zikiri fi jihari da zikiri a taru a yi zikiri kuma a yi shi da murya a daga murya duk sunna annabi ta tanade shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya kawo daga cikin hadisan yace daga cikin abin da ke nuna daukaka sauti da yin zikiri hadisi imamu baitar yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ya wuce masa masallaci haka sai ji wani mutum yana yarfa'u sautahu bi zikir yana daukaka sautin da zikiri فقيل له يا رسول الله عسى ان يكون هذا مراعيا sai wasu da sayar su la da ta kuma Allah ga in ba ya bace mun ji yana daga sauki fare manzo Allah ya ce la ko kusa sai ya ce la kan ya bada amsa fa qala la walakinahu Allahun ai da cikin tawagar su annabi Ibrahim la halimun Allahun munib ai mai yawan zikirin Allah ne mai shauƙi zuwa ga Allah ai tsananin shauƙi ne yake sa yana ɗaukaka wannan sautin da zikiri in jiwa in ji sai na rasulullahi ai kasirar wata imin hararatul ish wai ƙonƙonar bege ce wutar bege ce ke haso shi yake sa bai iya zikirin a hankali sai ya yi kwarai tsananin bege ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga yace fa hada yufidu jawaz rafi sauti bi dhikri fa yuta'ammal shi ma abu al-hasanat al-laknawi magana wanda suka gabace shi sai kawo in kadiba al-allahu al-ahdawi shi ma sai da ya kawo dalilan hadisai tari wanda suke tabbatar da a taru a yanzu garin Allah ba bid'a bace yan uwa ba bid'a bace sannan kuma ba shirka bace sannan kuma ba balal bane ba bata bane a'a hakikanin sunan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan abubuwa waɗanda ya ke tabbatar da a taru a yi zikirin Allah shi wannan mashru'i ne taruwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗaitar hadisin bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da maza ke cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya jiyo daga Allah subhanahu wataala hadisi kursi kenan ko Allah yake cewa subhanahu wataala ina nan da ne zaton bawa na in ya ambace ni zan ambace shi in ya ambace ni shi kadai in ambace shi ni kadai in ya ambace ni cikin rai shi ambace shi cikin zafi na in ya ambace ni cikin taro in ambace shi cikin taron da ya dashi shi ne taron mala'iku gabawa na kan na gafarta mishi ku shaida na ya nemi shi ga can ya zauna ba abin da yake sai an bato nan ko ga su can sun zauna ba abin da suke sai an bato nan to tana aka gano ka in zakara ni fi mala'il Allah ne ya ce kuma wanzu Allah ya ruwaito in ya abace cikin taro ashe ana zikiri cikin taro to wannan hadisi marfu'i hadisi kuma qudsi hadisi kuma bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah duk sun ruwaito wannan hadisi har yanzu imamu suyuti ya ce a zikiru fil mala ila rasuli illa an jahari shi ko imamu suyuti ya fita da wata hakika ce bancin a taru a yi kuma akwai dalilin a daga sauti dan baka taba ganin an taru mutum goma suka suna zikiri an yi shuru a ba zikiri kowa na shi ya kai in dai na taro ne to kowa zai na jin na kowa don haka yace ba a zikirin taro wato sai sai sai sai bayyane sannan hadisin abu sa'id al-khudri رضي الله عنه يحكي سوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم وبدلت سيئاتكم حسنات الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصمت هذه بغاصة فتعروا بعض يذكرون الله عز وجل سنة ذكر الله هذه أنا تعروا أي ذكر الله بعض الذين كوني ba wai wani jalabi ya zasu da zanna wajen suna da wata bukata a'a Allah kawai Allah kawai ya zasu zanna sannan kuma sai mai kira ya kira daga sama ya ce duk ku tashi an gafarta muku wa buddila sayyi'atukum hasanatin kuma an musanya miyagun ayyukan ku sun koma kyawawa Imam Ahmad ya ruwaice shi kuma ruwatuhu sikatun injiluru dinin haisami a majmu'u zawaidi da ya zo ba hadisin maki yake ruwa dubu sikatun dukkan marwaitan shi sikatun a littattu ne kaga hadisin sahihi ne kenan to hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma abinda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu yace ya ayyuhan nasu inna lillahi saraya min almalaika Allah na da wasu mutane masu tafiyo cikin ƙasa iyakarsu yawo cikin ƙasa na mala'iku mala'iku ne ba mutane ba Allah na da wasu mala'iku masu yawo a cikin ƙasa ya ce suna tsayawa a inda ake zikirin Allah ya ce alamada da zikirin fil ard sai suna cewa farta uku riya da janna Allah ta zuwa ce don haka kuma tun da mala'iku suna da gidan inda aka zikiri kuma su zo su tsaya to kuma ka koce ku tsaya ku yi kiyo a dausayin aljanna sabai suka ce ne dausayin aljanna ce majalisul zikir wata riwaya kuma fa idza maratu bi riyadil jannati farta in kun shuɗe da dausayin aljanna ku ta ku kiyo sabai suka ce ne dausayin aljanna manzo Allah ya ce hilaqu zikiri idan aka kiyo ana zikirin Allah al-imamu suyuti kal amanci sai da yi natijatul fikri fi jahari da zikir wato natijatul fikri fi jahari da zikir halaccin ayi zikiri bayyane halaccin a garu ayi zikiri a alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne kawo kusan hadisi 30 da maganganun malamai irin su al-imamu an-nawawi imamu nawawi kasa abu ne yace ai zikiri a taro a yi kuma a bayyana mashru'i ne akwai lokacin da ma shari'a ta yi kira a yi zikiri a yi koye sannan kuma kai kai kadai shi ma mashru'i ne akwai lokacin da shari'a ta yi kira a yi zikirin a koye kuma kai kadai akwai kuma da aka ce ku yi da yawa kuma a bayyane imamu nawawi rahimahullah ya ce kowanne da wurin shi in kada an yi bugun kadai to ba abin gaskiya ne an ce tun fikiri bai halatta ba a yi a taro ko a yi a kaza ko kaɗan abin da ake cewa rubutu daga abdullahi bin mas'udin shi da malamai suka ba wannan magana amsa ba abdullahi bin mas'udin ya isko sun yi taro suna raba zikiri suna raba sai ta ta da suke ci yan bid'a ne abu wa'il babban dan hannun daman Abdullahi ibn Mas'ud yace alladhina yaqumuna anna Abdullahi ibn Mas'ud kana yanha anil zikri yace ma jalastu Abdullahi ibn Mas'ud majlisan illa bakarma fi yace masu masu rai shi Abdullahi ibn Mas'ud ya kolo suna zikiri abuwa ila ba ba gaskiya bane ni ban taba zama da Ibn Mas'ud ba ban yi zikiri ba malamin suka ce bai yi zikiri ba bai bayyana ake nufi ba don sai ya yi abuwa ibrinci sai ya yi abubuwa ibrinci saboda haka imamun nauyi shi ma ya tabbatar da wata yin zikiri a taro da ɗaukaka sauti don ka wannan magana in ka ji ana hayaniya ba a kula da magana amana ta ilimi ba mi Allah ya ce ni maza ce kawai magana ce ta son rai in diga daɗi kawai amma in dai mi Allah ya ce mi maza Allah ya ce to ga Allah ya ce a yi zikiri maza Allah ya ce a taro a yi zikiri a ɗaukaka sauki a yi zikiri Allah ta baraka wata ala ce a ɗaukaka sauki a yi zikiri to wannan shi sannan imam muslim shi ba bi ma ya yi a kan babu fadilin ijtima'i ala qira'atil qur'ani wa zikir babin fadalat a taru a yi karatun alqur'ani wa zikir babin fadalat a taru a yi zikirin Allah shi imamu muslim ba shi ma ya ba abu duk a ce wajen na bata tanadi wannan ba sannan imamu tuyi sai ne hadisi ya jera hadisai daban-daban sama da hadisai watan sama da hadisai ishirin da bakwai kan magana watan zikiri a bayyane zikiri a taro sannan wannan hadisi da na kawo sannan mu shiga maratibul zikiri kaga dai shi zikiri a alkur'ani da sunna ya tabbata a taru a yi shi ya tabbata daga dalilansa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu abin da yake cewa wa inna rafa sauti lil dhikr hina yansarifu an-nasu min al-maktuba kana ala ahdi nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace ai dauka ka sauti da zikiri dauka ka sauti da zikiri bayan ƙara salloli maktuba na farillai a mutum zamanin maza Allah duk mun sa ana yi a yanzu zamanin maza Allah duk mun sa ana yi to a malaman hadisi wannan magana ta ibnu abbas hukuncin rafi gare ta kamar ya ce annabi ya ce malaman hadisi abin da suke ce ma wannan sahabi ya ce mu zamanin annabi muna kaza ko zamanin annabi mun saba da kaza to yana daidai ne ce annabi ya ce za ka ake cewa hukumu rafu yace kana ala ahdin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan musaba da shi zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan shi kai da zikiri yana da martabobi mataki mataki zikiri gare shi akwai zikiri na harshe kai ta faɗi la ilaha illallah ko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar da harshe ko kuma zuciya na yi kala kala ne akwai kuma da za a haɗa baki ya yi zuciyar na yi baki ya yi zuciyar na yi to saboda haka watan ake kiran shi watan mujtahid a cikin zikiri malamai suka ce wannan magana ibn qayyim ce a cikin madarijus salikina ibn qayyim a cikin madarijus salikina abin da yake cewa in zikiri yayi zikiri ga zikiri ga mai zikiri ga wanda ake zikiri shine Allah subhanahu wa ta'ala yace in zikiri ya kai zikiri sai mai zikiri ya mance da zikirin da yake sai ya mance da kanshi walam yabqa illa al-madhkur ba kuwa sai sai abun amma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yace walam yabqa nawr al-madhkur walam yabqa nawr al-madhkur wahdahu wala shay'a ma'ahu yace to fa huwa adh-dhakiru li nafsihi li nafsihi Allah ne yake zikir da kanshi in jiwa in ji ibnu qayyim yace min ghairi hululin wala ittihadi ba tare da hululi ko ittihadi ba ka ji inda zikiri ya kai ya mamance da zikiri ya mamance da kai ne sai abin da yake ambato shi ne Allah a majalisar salikina jirgi na biyu shafi na ɗari da hamsin da ɗaya saboda haka yan uwa zikiri kai ƙarshe ma ibnu taymiya wallahi da aka tambaye da aka ce wanda da kiran Allah a taro a yi zikiri an ce ana cewa biri a ce wasu ila an rajulun yunkiru ala ahli zikiri ya kulu lahum hadha zikiru bidi atun ya ba su kuya yace yace yace yace ana cewa wani na cewa masu zikiri na su taru su yi zikiri yan bid'a ne aka tambayi ibnu taymiya shin gaskiya ne yan bid'a ne kamar da wasu ke ce musu suna bayyana da zikiri bayanar da zikirin nan wadda harkun ke zikiri bid'atun bayanar da zikirin nan bid'a ce to tambayar na da yawa sai abin da yake fa a jara sai ce al-ijtima'u li zikri llahi wastima'u kitabihi wad-du'a'u amalun salihun al-ijtima'u bari sai na mata haduwa ayi zikirin Allah da am da sauraron littafin Allah da addu'a taruwa ay addu'a taruwa ay karatu alqur'ani amalun salih wa huwa min afdalil qurbati ai a taruwa ay zikirin Allah da cikin afdalil qurbati in ji wa in ji Sheikh Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'atu fatawa ko majmu'u fatawa yace huwa min afdalil qurbati wal ibadati fil awqat yace fa fi sahihi shi ma Ibn Taymiyyah bai tsaya da sai da kawo amsa ya kawo dalili kada a ɗauka magana shi shi ma ta cikin ce sai ce ba fiska fi an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lillahi malaikatan sayyadina fil ardi fa idza marru bi qaumin yadhkuruna allaha tanadaw halummu ila hajatikum wa dhakara al haditha sai ibn tabiya ce ai a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na da wasu malaiku masu yawo cikin kasa da sun shuɗe da wasu mutane bi qaumin yadhkuruna allaha ya ce tarin aka samu halittun a taru a zikirin Allah. Da ka yake cewa watan kaganan a wafi wajen namun yusuffi gunaka mun same su suna tasbihi gare ka suna karfake ka suna kaza suna kaza duka in ji mala'iku in ji wa in ji nutaniya ya ce a taru a zikirin Allah abu ne wanda yake mai kyau amma can da karshe ya ce amma kar ya zama kullun kar ya zama kullun ku kaga kenan kai yanzu kullum shi dai ba abu da hujjar shi ba amma a taro a yanzu ga shi ya kawo mishi hadisi mun muna nan yadda ya kawo hadisi saboda haka yan kuwa zikirin Allah zikirin Allah shi ne mafi fici abin da yasa na ɗauki wannan numfashi hadisin annabi sallallahu alaihi da yake cewa ala unabbiukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikikum وارفعها في درجاتكم وخير لكم من اعطاء الفهل والقطه وان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم فتضربوا اعناقهم قالوا ماذا يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل abin da duk ya ayyuka girma da daraja a wajen Allah maza Allah ya shi ne zikiri saboda haka ala bi zikrillah da nabi don kullu da zikirin Allah zukata suke nasuwa saboda haka yan uwa a kama zikirin Allah a kama zikirin Allah da safi da yamma ko da yaushe ummul mu'minin Aisha tace kana yadhkurullah fi jami'i ahyani maza Allah kullum zikirin Allah yake kullum zikirin Allah yake bai zama sai ya zikirin Allah bai tashi sai ya zikirin Allah in zai sa tufafi sai ya zikirin Allah in zai cire tufafi sai ya zikirin Allah in zai shiga gida zikirin Allah dukkan rayuwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zikirin Allah ne da haka yin wa'awwalin wasu kure wa'awwalin alkhairi ya shi ne farkon wanda ya ambaci Allah kuma shi ne farkon wanda Allah ya ambata sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda haka shi alladhi amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah da zikirin Allah zakatun su suke natsuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ala ku saurara kaji abin da Allah ya ce ku saurara yana da girma za su ba minti talatin ba ko arba'in ko wata muka ba abinda Allah ya ce ma ala ya cancanta ana bayani shi wajen mun yi wata muna bayanin falalar zikiri da girman zikiri ya cancanta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da zai faɗi zikiri falalar zikiri sai ne ce ala bi zikirin Allah ta kuma dinar faro da zikirin Allah zukata suke nasuwa al-imam al-qurtubi ya faɗi wata wata daqiqa anan yace shi al-qur'ani ya gani wa gare shi wuyar ganewa gare shi saboda al'imam al'urdubi sufin nan abinda yake cewa yace can Allah tabaraka wa ta'ala yace al-mu'minuna yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun wai waɗanda ke ƙi masu imani su ne waɗanda da an ambaci Allah zuciyar za ta kama targata zuciyar za ta kama rawa saboda ambaci Allah in an karanta musu ya Allah za ta ƙara musu imani kuma sun dogara ga Allah kaga na Allah ya ce masu imani waɗanda in ambaci Allah zuciyar za ta rika rawa za ta rika rawa sai Imam Qurtubi rahimahullah yace Allah ya sifanta mu'mini a cikin wannan aya da tsoro in ka ambaci Allah tsoro zai kama su razari da firgici zai kama su ya ambaci Allah yace to wa zalika li quwwati imanihim wannan saboda karfin imanin su wa mura'atihim li rabbihim da kuma tsananin kulassu ga ubangijin su wa ka annahum bayna yadayhi da an ambaci Allah sai su kamar ga su gaban Allah Allahu akbar da ka yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta ma Allah kamar ga kana ganin su to shi ne makamin waɗannan wajinan qulubuhum to saboda haka sai kuma nan yace alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub wai waɗanda suke masu imani da zikirin Allah zukatun su ke nasuwa can an ce kuma zukatun suna mai kirkita suna tsoro ka kuma tsakanin tsoro da nasuwa kishi suna ne ko to ya aka yi nan can an sifanta su da tsoro na an sifanta su da nasuwa sai ce a nan fahara yarci ila kamali da ma'arika nan wato ma'arifar ta cika kamar ka zuba ruwa ga jarka in ba ta cika ba da ka ɗan gida sai ka tuna kunzon kunzo ko to ma ce ka saka jidda kana jin kara ta da su Allah da zikir da idan ibn al-qulub yace yarji ila kamali da ma'arifati wa thiqati kashfi wato da tsananin alintuwar zuciyarsu shi ko lokacin da suke tsoro mataki ne mataki lokacin da suke tsoro matakin tsoro ne lokacin da kuma zuciyar ta cika da ma'arifa sanin Allah don haka sai ta nutsu sai zuciyar ta nutsu da fikirin Allah don haka ba ta nakuri ba ne da haka wata aya ma sai ta haɗe mana su gaba ki sai ta ce Allahu nazzala ahsanal hadisi mutashabihan masali taqshi'u min wujudil ladina yashawna rabbahum thumma talinu juluduhum وقلوبهم إلى ذكر الله هذول آية قبل تهلسوا تأتي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ما ذكر سورة الله دعاء فتاة الله سيزوك أدنسو تكنسو يكاد بكركتا ثم تلين جلود وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تأتي مقام وانت إغن إعلان كنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله تعالى من الأسوات تزوجيا وأنفر سيدنا مولانا rasulullahi Allah ya kara mana natsuwa da ambaton Allah da jari da yina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala da ju'ali sallallahu alaihi wasallam waka din khalifa ya rufe mana da addu'a so bismillah wannan take cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da Qur'anai guda hudu daga gidan Alhaji Yusuf Garba ma'aji a yi mashi addu'a Allah ya ji kanshi ya mashi rahama wannan shine sabon